بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, yammacin alamis daren juma'a wanda shine daren 12 ga watan rajab shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 1 ga watan Januwari 2026 wannan shine darasi na 71 cikin jiran darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda ash-sheikh Saleh ibn Ahmad Ashami ya tattara kulasar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin manyan littafan sunna har guda 14 Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba wannan karatu da muke mataki da wato taqribus sunna baina yadayil umma yana ci gaba da yi mana bayani game da abin da ya shafi alqur'ani da falalarsa da falalar tilawarsa da falalar wasu daga cikin surori ko ayoyin alqur'ani mai girma za mu tashi a shafi na 221 inda mala yake cewa a lambar babi mai tarjama ta 20 inda ya ce babu ma ja a fi fadli kira'ati adadin min al'ayati babin da ya zo don bayani akan falalar karanta wani adadi na ayoyi ma'ana mutum ya zama yana da wuridi na rana-rana wanda kullum zai karanta aya goma aya hamsin ko aya ɗari ko juzi'i guda ya kuma dawwama yana yin wannan aikin to wannan yana da falala sosai yana saisaita zuciya ya sa ta yi laushi kuma yana sa baki ya saba da alkur'ani kuma sannan akwai lada kamar yadda aka sani na karanta alkur'ani din shine mala yake cewa an abi sa'id al-khudri qala man qara'a fi laylatin 10 ayatin kutiba min adh-dhakirina wa man qara'a bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitina ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر قيل وما القنطار قال ملء مسك ثور ذهبا malam yace an abi sayyid al-khudri daga abu sayyid al-khudri Allah ya kara masa yadda qala yace man qara'a fi laylati muka lura magana ta abu sayyid al-khudri ne bai rafa'a ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so da hadisi ne mauqufi sai dai ana ba shi hukunci na marfu'i saboda abin da ke cikin shi na bayani abu ne da baya yiwa a fade shi da ra'ayi shine a faɗi wasu ayyuka da ladaddakin su a faɗi wasu mas'aloli da suka shafi wato wani lada ga wani aiki irin wannan ana hukunta cewa Abu Sa'idin ya jiyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma anan bai ambata ba watakila saboda ababi ne na karantawa ko fatawa bai bukatu zuwa ga sai ya ambata ba saboda haka kawai ya faɗi magana yace man qara'a fi laylatin ashara ayati wanda yake karanta aya goma a cikin dare kutiba minaz zakirina za a rubuta shi cikin lissafin masu ambatan Allah wato wanda cikin dare sawa'un a sallar dare ne ko kuma zama zai yi tilawa akalla aya goma to wannan yana cikin masu tuna Allah wa man qara'a bi mi'ati ayatin wanda kuma yayi kokari ya karanta akalla aya 100 a cikin sallarsa ta dare kutiba min alqanitina za a rubuta shi daga cikin masu tsayuwa wajen ibada alqanitin sune wato masu jajircewa wajen ibada wa man qara'a bi 500 ayatin wanda kuma ya karanta aya 500 ila alfi daga 500 har zuwa dubu asbaha zai wayi gari wala hukin tsarun min al'ajil yana da wani ƙatan lada ƙila sai aka tambayi abu sa'idin aka ce wa malikin tsaru me kake nufi da alƙin tsar ƙala ya ce mil'u miski sauri zahaban kaman a cika ƙirgi fatar bijimi in an feɗe sa to wannan fatar tashi a ce a cika ta da zinariya to darajar ladan da zai samu kamar darajar wato yawan wannan zinariyar da za a zuba a cikin fatar sa wataƙila ya kai buhu guda ko irin irin irin mai 40 kg din nan ko na makarci haka to kaddara a ce duka zinari ne nauyin buhu daya maimakon dawa ko gero ko shinkafa a ci duka wannan nauyin zinariya ne kaga ba karamin arziki bane to wanda dai haka zai samu lada kwatankwacin wannan isnaduhu sahihun mala yace isnadin wannan ingantacce ne wa an abdullahi bin mas'udin qala sidna abdullahi dan mas'ud shi kuma yake cewa man qara fi lailatin bi 50 ayatan wanda ya karanta ayoyi 50 cikin dare lam yuktab min al-ghafilina ba za a rubuta shi cikin wawaye ba al-ghafil shine wawa wanda bai san ciwon kansa ba wanda bai san abin da yake ba Allah ka tsare mu daga gafara isnaduhu sahihun shi ma wannan isnadin sai ingantacce ne wa an abi hurairah ta qala sai na abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah yace man hafaza ala haula salawati maktubati lam yuktab min al-ghafilina wanda duk ya kiyaye sallolin nan na farilla azhar la'asar magriba isha asuba wanda Allah yace hafizu ala salawati wassalatil wusta ku kiyaye sallolin nan ruwan da ya kiyaye su yana yin su duk sanda aka kira sallah zai tashi ya je masallaci ya sallah duk sanda aka kira sallah zai fita ya je sallah sawa'un na rana ne ko na dare asbahi ne ko da daddare ne da rana ne a kasuwarsa ko a ofishinsa ko a gun sana'arsa ko a gun firarsa ko yana kan abun hawansa duk inda sallah ta kama zai tsayaye shine hafaza ala as-salawat ya kiyaye sallah kenan al-maktubat wanda suke na wajibi lam yuktab min al-ghafilina ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba wa man qara'a fi laylatin wanda kuma a cikin dare ya karanta mi'ata ayatin aya 100 lam yuktab min al-ghafilina shi ma ba za shi cikin gafalallu ba au kutiba min al-qanitina a wata riwaya kuma aka ce za a sa shi cikin mutane wanda suke tsayayyu wannan isnadi shi ma sahihi ne asali ibnu majah ya roto hadisin wa nabi huraira qala sayyidina abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man qara ashara ayatin fi lailatin lam yuktab min al-ghafilina wanda ke karanta ayoyi goma a cikin dare to ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba waɗannan dukkanin hadisai marfu'ai daga cikinsu waɗannan biyun na ƙarshe kenan da kuma waɗancan mawkufai din da aka fara ambata dukkanin sabon da suke nuna mana wato muhimmancin mutum ya zama cewa yana kula da zuciyarsa wajen ciyar da ita alkur'ani yana kula da karatun alkur'ani wajen mu'ahadarsa sawa'un mahaddaci ne shi ko ba mahaddaci bane ya zama na cewa a kullum yana tare da ƙur'aninsa yana karantawa musamman cikin dare da asubahi ne tsakar dare ne da rana ne ya zama da cewa baka kaurace wa alkur'ani wajen karanta shi ba daga nan kuma sai sauran abubuwa aiki da sauransu wanda kuma duk ya kiyaye haka zai samu lada mai yawa kuma zai shiga cikin lissafin mutanen da aka sa su cikin lissafin waɗanda suka san ciwon kansu wanda kuma da ya wasa da wannan babu shakka ya cutar da kansa kuma ya cuci kansa Allah ubangiji ya tsare mu sai ya ce babu ma ja'a fi khatmil qur'ani babin abin da ya zo game da karanta alkur'ani gaba ɗaya mutum ya karanta ya sauki ya yi addu'a bayan ya karanta ɗin anil hakami an mujahidin ƙala ba aka ilayya ƙala innama da aunaka anna aradna an na khatimal qur'ana wa innahu balagana an du'a a yustajabu inda khatimil qur'ani ƙala fada'au bi da'awatin daga alhakam alhakam ibnu utaiba kenan alhakam ibnu utaiba yake cewa an mujahidin daga mujahid ibnu jabar tabi'i ne cikin manyan malamai cikin ɗaliban makarantar ibnu abbas kamar da aka sani Allah ya kara masa rahama Allah ya kara yadda da ibnu abbas da shi da mahaifinsa qala shi alhakam yace ba asa ilayya malam mujahid ya aiko mini da sakon gayyata cewa innama da aunaka mun kira ka ne anna aradna an naktimal qur'ana yau za mu sauka wato yana karantar da alqur'ani yana karantar alqur'ani a makarantarsa dalibai suna bi ana ta sharhi ana ta sharhi ana ta sauka ana ta sauka sura bayan sura har aka zo ran da ake sa ran yau za a sauki za a sauki alqur'ani gaba kidaya sai ka sai aikawa da wannan aboki nasa cikin malamai cewa ka zo makaranta yau za a yi sauka wa innahu balagana abin da yasa muke so ka zo saboda mun samu labari daga malaman da suka gabace mu anna du'a yustajabu inda khatimil qur'an ana karban addu'a a wurin sauka alqur'ani qala yace fada'u bi da'awati da aka sauka sai aka yi addu'o'i to ne yana nuna halaccin yin addu'a sanda aka sauke alqur'ani a watakila mu yi tambaya domin galibi yanzu abin da ake cewa ba kyau da an yi magana za a ce ba kyau addu'a sauka alkur'ani ko to abu ne wanda aka cakuɗa abubuwan da suke suna da asali da wanda ba su da asali aga shi wannan malamin abin da ya faru da shi shine karatunsa yake shi da ɗalibansa har suka zo sauka sai suka yi addu'a to wannan babu wanda ya hana kuma kamar yadda ya ce salaf suna yi za mu zo mu ji wani asarin bayan na shi ya bambanta da wanda zai ce kawai a zo a taru taruwar da aka yi a rarraba alkur'anin kowa a bashi izu izu izu izu ko juz'i juz'i mutum talatin ko sittin ko yadda aka samu yanzu yanzu nan a ce an karance shi sharp sharp rabin awa ko awa daya a ce an sauka yanzu wannan ba sauka aka ba kowa ya karanta wani sashi amma wancan shi ko shine ya karanta har ya kai karshe ko ya karantar da shi har ya kai karshe haka akwai bambanci haka idan mutum ne ya karanta kayansa ya sauka wannan ya da dama ya addu'a ya da dama kuma da yadda zai addu'an idan ya yi tarayya da wasu a cikin addu'a, domin da addu'a da musulmi zai yi ko mumini babu laifi ya tarayya da wasu a ciki. Kamar da aka ce ne, idan an je makabarta, Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ku roƙa wa mamacin kuɗin nan addu'a, ku roƙa mashi sabati ko fa'in na hul'ana ya yus'alu. To, a nan daga nan ne malamai suka ce babu laifi don an yi addu'a wani, don wani ya addu'a ana amsawa. Domin har yanzu ana mai addu'a ne. ba dole bane zai a ce kowa ya addu'a don wasu ba su iya ba babu laifi da an ce tubaruwa ne ya mana addu'a mu amsa a makabarta domin annabi cewa yayi ku roƙa masa to a zamanin za su saboda ya ce a roƙa mishi sai kowa ya tashi dan duk sun iya amma idan aka zo sanda za a iya samun wasu ba su iya ba babu laifi dan wani yayi an amsa da aje ayi asara addu'a gara ayi haka to hakan nan da aka yi soka alqur'ani idan mutum ya soka alqur'ani a wajen karantarwa ko wajen tafsiri ko wajen tilawa to zai yi addu'a addu'a ce kuma a bar karɓawa kai ko da ma ba a sauka ba duk abin da aka dara yin addu'a to kun ji na ɗaya wanda ya halasta da kuma wanda mutane suka kawo daga baya to baya ga wannan kuma sai wanda ma ake na biyan kuɗi wanda mutum kawai zai dinga biyan kuɗi ya ce to aje a mai sauka kafa kaza sauka dubu ko sauka ɗari biyar to duk waɗannan su ma da abin da ya kamata sai a samu musu asarai irin waɗanda suke nuna cewa da can ana yin haka in ba a samu ba to a tsaya iya wanda magabata ɗin suke to shi yafi mutum ya karanta har ya sauka in kuma bai sauka ba ya karanta abin da ya sawwaka ya addu'a idan kuma an haɗu to ba dole sai an karanta duka qur'ani a daidai wannan lokacin ba wani ya karanta abin da ya sawwaka sai mu yi addu'a gaba ɗaya wannan babu laifi akan haka domin duk inda aka haɗa karatu alqur'ani babu laifi don an yi addu'a. To sai ya sake cewa, ya ce, wa an Ibrahim al-Nakha'i ƙara, Ibrahim al-Nakha'i yake cewa, idan ƙara'ar rajulul ƙur'ana na haran, idan mutum ya karanta alƙur'ani da rana, sallat alaihin mala'ikatu hatta yumsiya, mala'iku za su yi ta mashi salati har yamma, wa in ƙara'ahu lailan, idan ya karanta shi da dare, salat alaihi mala'ikatu hatta yusbiha mala'iku za su ta mashi salati har gari ya waye game da wancan magana da muka akwai fatawa ta al'allama ibnu baz Allah ya kara masa rahama wanda ya bada fatawa da halascin haka tana na akan akan net za ka kaje ka fatawar za ka ganta cewa ya halasta a sauke qur'ani a yi addu'a idan mutum ya karanta ya sauki babu laifi dan ya yi addu'a sannan akwai hadisi ma wanda yana cikin musulun imam ahmad ibnu hanbal da littafin tabarani al-kabir da anas yake cewa aka ce kana anasun idza khatama al-qur'ana anas ya kasance ya sauke al-qur'ani a wata ko a sati biyu ko a wata uku ko makamancin haka idan ya biya al-qur'ani ga baki ɗayansa jama'a ahala dari sai ya tara iyalan gidansa fada'a lahum sai ya addu'a yana yi suna amsawa Anas da Malik sahabi ne yana yin wannan da ya karanta kullum yana cikin kasa alqur'ani to ran da yazo sotun nasi in zai sauke ranar to wannan karatun da zai yi wannan session din sai ya ciddi mutanen gidansu taru ƴaƴa da matansa da sauran mutane sai a kar sai ya karanta in ya sauka sai ya addu'a to Anas dan Malik ya kasance yana yin wannan radiyallahu anhu wa fi riwayatin a wata riwaya qala Sulaiman al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash yake cewa fara'aitu ashabana yu'jibuhum an yahtimu awwalan nahari wa awwalan layl sai naga malamanmu suna so su dinga sauka da safe farkon safiya ko farkon dare saboda su samu tsawon wannan addu'a tsawon dare saboda in suka sauka da safe tsawon wuni to za su samu addu'an mala'iku in suka sauka farkon dare kamar irin yanzu din nan to tsawon dare za su samu addu'an mala'iku da haka sukan kintaci wannan lokacin ya zama cewa lokacin suka yi saukansu da haka fil jumla jama'a ba wai dukka sauka alkur'ani ne aka hana ba abinda aka hana shine mutane su mai da alkur'ani kawai duniya kawai suke nema da shi kamar da muka faɗa ba amma kana ta karatunka yanzu kana nufatar ubangiji kenan da karatun sai ka zo ƙarshen sauka sai ka yi addu'a ka roki abun duniya ka da lahirarka amma ya zamana kawai an tara an an taru qur'ani kawai yanzu an karanta shi ne kawai ba wai dan manufar karatu ba a sai dan manufar yanzu mu yan department kaza za mu jarabawa muna son Allah ya ɗora mu akan lakcarinmu ko mu yan siyasar jam'iyya kaza ko wasu ma akan neman aure ko neman wani mukami kawai na Allah a mai sauka akwai malamai wanda suke yan sauka ne aikin su kawai kenan wani zai yi a nan Najeriya wani a Maiduguri wani ma sai an hau jirgi an tafi Makka za ce to zai je kullum zai yi sauka bakwai har kwana goma sha hudu haka suke za gansu wani in an je Umara wani ko kwana baya ya ɗaki kayan shi kawai ya je yana can a bakin Ka'aba yana saukar Qur'ani ma wani can shi kuma yana tsayar harkar shi to wannan ba a samu shi daga magabata ba shi sa ake cewa a daina yin haka ko babu laifi babu mamaki idan mutum yayi ya ga bukatar shi ta biya bukatar ka na iya biya in Allah ya so bukatar ka ta biya sai bukatar ka ta biya amma dai yana nan akan cewa dai tsarin da aka bi ba shi ya dace abu ba kai ka dinga karanta Qur'ani kullum in ka zo ƙarshen sanda ka karanta kullum kana iya kai addu'a in ka zo ƙarshen Qur'ani suratul nasi kana iya yin addu'a ta musamman kana iya tara mutane ko abokai ko ‘yan uwa ko ‘ya'yanka ku yi addu'a tare. Allah sa mun gani, to wannan duka daidai ne ba kuskure ba ne, amma wancan irin wannan da ya zama na kasuwa, na yin addu'a kasuwa, to shi ne ake bukatar dalilai kafa a tabbatar da shi wallahu ala. Babu la ya masul Qur'ana illa fahim. Babin da ke bayani akan cewa baya halasta kowa ya taɓa alƙur'ani sai mutumin da yake da tsarki wannan babu mayar daga cikin babuka masu iskali a malam yace an abi bakr muhammad ibn amr ibn hazm an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-yamani bi kitabin fihi al-fara'id was-sunan wad-diyat wa ba'atha bihi ma'a amr ibn hazm فذكر الحديث وفيه قال ولا يمس القرآن إلا طاهر wannan riwaya da mala ya kawo anan daga abubakar shine ibnu muhammad ibnu amr ibn hazm wato abubakar ibnu muhammad ibnu amr ibn hazm ibn zaid al-khazraj abu dhahak shine an abi kenan abubakar ibnu muhammad daga baban shi shine muhammad ibnu amr daga kakan shi shine amr ibn hazm ibn zaid al-khazraj shi amr ibn hazm ibn zaid al-khazraj shine jaddu hudu kuma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ci mishi Abu Bahak ya ya je daga yakin Khandaq zuwa abin da ke bayan sa yayi wannan yakin kuma ya mutu a zamanin halifancin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wannan sahabi shine yake cewa shine jikansa yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kataba ila ahli yaman ya rubuta wa mutanen ƙasar Yaman bi kitabin da wani littafi fihil fara'idu a cikin shi akwai farillai wasunanu da sunnoni waddiyatu da bayani akan diya in wane ya jima wane ciwo ga abin da za a biya in wane ya cire wane harce ko haƙuri ko ido ga abin da za a yi wa ba aka bihi ma'a amr ibn hazm ya aika da wannan takarda tare da amr dan hazm shine wancan din kenan fa zakara al haditha sai ambaci hadisin wa fihi a ciki kala ya ce annabi ya ce laye wa laye masul qur'ana illa fahim kada wanda ya taba alqur'ani sai mutumin da yake da tsarki to wannan riwaya ta Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm riwaya ce mashahuriya a cikin tarihi kamar da Ibn Abdul yake cewa ita wasiƙar da Annabi ya rubuta zuwa ga mutanen ƙasar Yaman Ibn Abdul Bari yake faɗa yake cewa kitabun mashhurun inda ahli siyari wa ma'rufun inda ahli ilmi wani littafi ne wanda yake ya shahara a cikin mutane wanda suke masana a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama abu sananne a gun malamai ma'abota ilimi yace ma'rifatin ma'rifatan yustagna biha bi shuhuratiha anil isnadi sanuwar da har ma aka wayi gari ba a bukata sai an kawo isnadinta wali annahu ashbahu bil mutawatir saboda wannan shara ta yi kama da mutawatir sai zaka ga duk da isnadinta akwai irsali ko in katsayi amma ana karɓanta saboda shahararta a gun malamai inda ka je labarin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wasiƙun da ya tura zaka ji an ce ya tura Amr dan Hazmin dan Zaid al-Khazraji da wasiƙa zuwa ga ahlul Yaman ga nassanta ta zo a cikin wadata Imam Malik tana nan a cikin littafin Tabarani da Baihaqi da kuma kafatul tafan sira su Ibn Hisham su abin nan su Mubarak Furi tun madatan su Ibn Kathirin bisa ruwaito ta su zahabi da sauran duk malaman tarihi suna rawaito wannan labarin da haka ya zama mashahuri mashahuri sosai to abu na ɗaya kenan abu na biyu shine wannan batun cewa kada wanda ya taba alqur'ani sai mutumin da yake tsahir to shine sai malamai wajen fahimtar me ake nufi da tsahir sai malamai suka samu sabanin fahimta kamar da ka koma littafin kamar tuhatul awaz sharhin sunan tirmidhi na mubarak furi za ga ya kawo maganganun cewa a tsahir yutlaqu ana iya sanya shi alal mu'min muni ana ce mashi tsahir kamar da Allah yake cewa innamal mushrikuna najasu mushrikai najasa ne kaga mafhum mukhalafa innamal mu'minuna tsahiruna to da ake ce mata taharatul qalbi kenan tsarkin zuciya yana tare da mu'minai a tsarkin kuma wato najasar zuciya tana tare da mushrikai to haka ana kiran mumini da suna at-tahir sannan ana kiran mutumin da yayi fitsari ko bayan gari ko yayi janaba ko ta yi haila ko nufasi wannan sune sune alhadasul akbar ko to sai suka yi tsarki duk wanda yayi waɗannan abu kaga ya samu babban kari to idan yayi tsarki ana kiran shi shima da suna tsahir kamar da Allah yake cewa wa in kuntum junuban sai ce mene fattaharu kaga sai kira shi da suna ku tsarkaka aka faɗa ɗaya daga cikinsu shine janaba to wannan abubuwan guda biyar manyan kari karin bawali karin ga'ibi karin janaba karin haila karin nufasi waɗannan manyan kari ne wanda duk wanda yi su yanzu bai da tsarki to da zaran yayi tsarki da gwargwadon abin da shari'a ta ɗaura mishi na tsarki alola ko wanka to yanzu ya koma a bahir shi ma na kashi da suna tsahir ma'ana ta biyu kenan sannan mutumin da babu najasa a tare da shi zahiran aw batinan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da mugira ya zo zai cire mushi hufi sai ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn kyale su wannan hufin guda biyu na shigar da su a kafata suna da tsarki me tsarkin sa nan babu alama najasa a jikin su kaga shi ma dauki ma'anan tsarki shine mutumin da babu alamar nisa a jikin shi ko da ba shi da alula mai tsarki ne shi haga shine shine kuma wancan ma'ana hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innam innal mu'mina la yanjus zaka dauka shi a wancan ma'anar mu'mini ko to ma'ana ta hudu ita ce ma'anar mai alula wanda yayin alula shi ma yana cikin tsarki alula tsarki ce na musamman to da haka yanzu wanne ne za a ɗauka a nan dole ana buƙatan ƙarina wacce za a ɗauka a nan ita za a amfani da ita to a wajen ɗaukan ƙarina ne malamai suke saban kamar shi mubarak ful da ya gama wannan tattaunawa sai yake cewa wal qaulur rajihu indi magana da take mafi karkata zuwa gare ta a wurina qaulu aktharil fuqaha maganar mafi yawan malaman fikihu ya ce wa huwa allazi yaqtadihu yaqtadihi ta'azimul qur'an wa ikramuhu wanda girmama alqur'ani da darasa shi yake hukunta wannan wal mutabadiru min lafzi tahir da kuma abinda da zaran an ce tsarki me zaka fara tunani yace wa huwal wa huwal wa huwa lafzi tahir fi hadha al hadith wa huwa al mutawaddi shine wanda ya alwala li annahu huwa al mutakamil tahir da zarar an ce wani ka da tsarki abinda za a fara tunanin kana da alola kama a tunanin mumini ne kai ko kana da jaraba ko ka je bayan gari ya ce da an ce tsarki duk da waɗancan maganganun duk suna ɗauka amma a urfance da an ce da ka ce ban da tsarki to me za a ba tunanin ba ka da alola haka kaga wannan shine taujihin shi haka alama Muhammad ibn Salih Uthaymeen da yabo sai yake cewa yace lalle tsarki ake nufi na alola amma idan wani zai taɓa alƙwari bai da tsarki to babu laifi amma ya zama tsakanin shi da ƙur'anin akwai wani abu kamar jaka ko kwaba ko wani mazibi ya ce wa yambagi la ala sabilil wujudi Allah ya ƙara alƙur'ana walau an zahar kalbin illa mutawaddi'un ya ce ya dace amma ba dole ba ne in zai karanta Qur'ani kowane ne shi mutumin ko da zai karanta daga haddasa ba daga musafi ba to ya zama yana da yana da tsarki yace li anna hadha min ihtirami alqur'ani domin wannan yana cikin girmama alqur'ani wa min an-nasihati li kitabillahi da kuma abinda aka ce a cikin hadisin addinin nasiha kun kana liman qala lillahi wa rasuli wa lil wa lil kitabi ho to wal kitabi din shi da ka taba alqur'ani ya zama kana da alula inji inji Uthaymeen Allah ya gafarta musu a shekul albani muhammad nasiruddin a cikin tamamul minna da yazo shi kuma Allah ya gafarta mai sai ce shi kuma yana ganin wancan na farkon na mumini shi ake nufi saboda yace ba za ka hana mumini taba alqur'ani da duk wannan kewaye kewayen ba za ka duk mumina ya taba alqur'ani ko yana da tsarki ko ba yi da shi ko kaza yace shi yana ganin ma wa Allah ya masa dinnan tana nufin ne kada a bari ya taba shi kafiri wanda aka ce kada a bari ya taba alkurani saboda gashi ta wani hadisi annabi ya ce kar a dinga yin tafiya da qur'ani zuwa ƙasar kafirai domin kada su wulakanta shi kaji shi kuma nashi taujihi yanzu ne wannan kaga duka maganganun malamai ne kuma kowa a cikin nassi guda abin da ya kare ya fahimta kuma dukan su malamai ne kuma da gaske malaman da masana sun yi ijma'i ina jin in banda Dawudu Zahiri ba wanda ya saba wannan ijma'in cewa ala annal muhditha hadathan akbar la yajuzu lahu an yamassa al-mushaf wanda duk yake da babban kari waɗancan biyar da muka ambata bawali ko ga'idi ko janaba ko nifasi ko haila to baya halasta ya taba alqur'ani in banda Dawud zahiri ba wanda ya saba wannan ijma'in a can baya za ga al-Imam Tirmidhi ya nakalto shi a cikin tafsir ijma'i ne ba wai don wannan hadisin ba domin hadisin mun ji akwai saɓani game da fasararsa to amma daga baya ne sai aka zo sai aka samu wannan fatoyi kamar na Sheikhul Albani kamar ita ce fatawa irin ta Ibn Hazm al-Zahiri ita ce irin fatawar Shaukani da Sadiq Hassan Khan su suka zo da fatawa ta sabawa wancan ijma'i sai ga yanzu ta bazu a cikin mutane wanda malaman ma'anan Allah ya gafarta musu irin su Malam Albani na mun nan zari Allah ya gafarta mai shi ma irin fatawarsa kenan da wasu malamai cewa kowa zai iya taɓa alƙur'ani kana da tsarki ko ba ka da shi mai janaba ko mare janaba mata musamman masu zuwa islamiyya masu karantarwa masu koyon hadda in an ci ba su taɓa alƙur'ani ba ba su da tsarki to kwanan za ta taɓa alƙur'ani ba to wannan taujihin shi suka kawo shi amma wanda zai iya tuna koda cikin ahalari da ishmawi akwai wannan karatun fikin malikiya cewa ba a taɓawa kuma gaskiya saboda Allah wannan ya fi dacewa da girma alkurani kamar yadda malam malam Usaimin ya faɗa ya rage a ceto kamar yadda ya kawo wanda yake da larurar dole sai ya taɓa kamar mace mai haila kuma ita malamar islamiyya ce tana kantar da yara haddan alkur'ani ko kuma ita ma ɗaliba ce tana koyon haddan alkur'ani to sai ta taɓa biha'il ɗin ita suka safa hannu ta ɗaura shi akan irin abin da ake aje qur'ani da dinga duba haka ko kuma ranar sai ta karanta da ka ka wasu malamai cewa suka yi ma sai ta taimama dan dai duka a nuna girmama alkur'ani wannan duka maganganun malamai ne domin kokarin fahimtar wancan nasu to kuma irin waɗannan masail fiqhiyya wanda malamai suka tattauna suka yi sabani a haka idan wani ya ɗauki fatawar da kai ba ta ka ɗauka ba to kar ka ɗauki abin ya zama jidali kai ya zama fitina ko rikici wani na iya gamsuwa da fatawa a shekul albani wani ya gamsu da fatawar ainihin mubarak furi wani ya gamsu da fatawar ufemin dukan su malamai ne to duk wanda ka ƙarshe ɗauki maganar sa ya zama ka ɗauka ne a bisa kai a iya fahimtar ka da abin da ka karanta to abin da ka gamsu da shi kenan ko kuma abin da malaman ka suka ɗaura ka akan shi kenan amma ba wai don neman rigima da jidali ko don kawo fitina a cikin musulmi ba ka zo ka tara ana yin aiki da wani karatu a wata makaranta ka ce san ba za a yi ba sai an yi da ɗayan kuma wannan bai fi wancan ba domin dukkan su maganganun malamai ne ƙarƙashin fahimtar da suka yi wannan nasin to ba za ka zo ka tada fitina da rigima ka raba kan musulmi akan abin da ka zo ka tarar cewa ga wanda ake yi da kuma ba shi ka fahimta ba ka ce dole sai an yi wancan daga nan kai ya rabu babu bukatar wannan ina fata mun gane wannan za ka yi koma ka karanta wannan wuraren tubatul awazi ko subul salam ko at-tamid na ibnu abdulbari ko tamamin na shekul albani ko umdatul qari ta badruddin al-aini da wasu wurare cikin mutawwalat da tafi da duk waɗannan bayanai suna kwararo su Allah ya saka musu alkhairi ga bakidan su a takaice dai ce wala yamassul qur'ana illa qahir kada wanda ya taba alqur'ani sai mai tsanki wa abdullahi ibn umar kala قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد عمر شما يقول رواية wadda take shahidi ga wacce da isnadin ta bai inganta ba bai da irin ingancin wancan cewa la ya masul qur'ana illa tahir kada wanda ya taba alqur'ani sai mai sai mutumin da yake mai sarki a a cikin a cikin magabata a cikin a cikin sahabbai kamar ibnu abbas kamar ɗalibansa irin su sha'abi su bahak duka sun zo da fatawa akan jawaz din nan akan irin fatawar cewa ya halasta wanda yake da hadafi wanda bai da alula wanda bai da alula wanda yake da hadasun asgar kenan wanda Allah shi ta kare ta hanyar bacci ko rihi ko wani abu makamancin haka shine hadasun asgar ko to wannan zai iya tabawa babu laifi a gare shi sun zo da wannan fatawar tana nan a cikin za ka same ta a cikin musamman ibn abi shayba cikin sunan kubra na baihaqi cikin muwadda ta imam malik bin sarwaito waɗannan asaran haka ibn abdul barri a cikin at-tabhid duk sun zo da fatawa akan haka so da haka akwai kuma wannan da ya aiki yana na cikin akari wanda yake makufi cikin bukhari wanda ya aiki bai wasa mata ɗauko masa musafinsa ta ce ai ina ina haila sai ya ce mata ba komai ai ba haila ba ta makare ba to wannan kuma musafin yana cikin gafaka sani yana cikin jakar sani to kaga dai ana na akan wancan fatawar cewa in cikin jaka ne babu laifi insha Allah wa an mus'ab ibn sa'd annahu qala mus'ab ibn sa'd ibn abi waqqas yake cewa كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص na kasance ina rike mababana sa'ad dan abi waqas qur'anin sa fata kattu sai ga na sa hannuna cikin wandona nayi susa wurin al'aurarsa ya sosa al'aurarsa kaga Allah ta kare kenan ko fa qala sa'd sai mara sa'ad abi waqas ya ce la'allaka masasta zakarak ice ko ka taba al'aurarka فقلت نعم سنتي قري قال قم فتودع تتوجي كساكي ألولا فقمت فتودعت ثم رجعت نجي نساكي ألولا سنن نداو shi yake ɗauko mai mushafin daga cikin gida a zuwa aji shi a yi karatu ya riga ya ɗauko ya zo ya aji yanzu kuma an tashi shi ya ɗauki tun yanzu da malam ya lura cewa ya yi wani abu wanda Allah shi ta kare cikin mashi lokacin zai ka samu ta zuwa kar ka zo ka taba mun qur'ani a haka kaga shi kuma yana ganin hatta hadasun asghar to ba za a taba alqur'ani ba kenan shi kuma shine wannan na shari'i ga wasu cikin sahabbai su kuma suna ganin hadasun asghar babu komai wa an hakim ibn hizam anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu waliyan ala al-yaman qala hakim dan hizam yace shi ma yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya zama gwamna a Yaman ya ce mishi la ya masal Qur'ana illa la ta masal Qur'ana illa wa anta fahir kar ka sake ka taba alqur'ani sai kana tare da tsarkinka a bisa dai waccan fasarar ta wani tsarkin ake nufi to kaga yanzu shi wannan a matsayin shi na mumini kaga ba za a dauki cewa tsarkin shi imani bane domin dama ya da wannan tsarkin ya rage yanzu a dauka to tsarkinsa tsarkakuwa min al-hadathil akbar ko ko hatta min al-hadath al-asghar ko kuma shine wato an ya kuna ala wudu'in kenan ko kaga wannan zai fi karkata zuwa ga fassarar su mubarak furi domin dama shi mumini ne kaga ya tashi daga fassarar wato cewa imani ake nufi sannan kuma a a ba a tsammanin ya fito cikin mutane zai karantar da su ko zai musu jagoranci ko na bai zama cewa ya tare da ɗaya daga cikin waɗancan manyan karin ba wallahu alam to wannan dai kamar da muka ambata dama cewa babi ne daga cikin babuka wanda suke malamai suna da tattaunawa mai tsayi a kai a wannan wannan kulasa ce ta tattaunawa kuma in ka je duka karanta waɗannan manazartan da ire-iren su zaka ƙara ƙaran bayanai da tattaunawa zaka kuma su malamai kamar da muka sha faɗa suna tattaunawa ne a natse ba sa hayaniya ko zage-zage ko ɓatanci ko su dosa zagin mutum don sun saba da shi ko su ce mishi batacce ko dan bid'a ko munafiki ko jahili da dinin wannan kalmomin da mu yanzu suke da saukin a jifi mutum da shi saboda kawai wani ya saba maka akan wata fatawa da ta shafi sallah ko azumi ko tsarki ko ganin wata ko haila ko aure ko saki a cikin waɗannan furu'a din ba a zagi akan waɗannan ko a ci mutunci ko a fasikantar ko a bid'antar wanda ka yana haka to abin da aka fara fahimta shine cewa ba sabga ilimi yake ba yayi mata shigan bultu ne ya shigo ne ta wundu dan haye ne a harkar ilimi amma duk wanda ya karanci abin da ake cewa ilimi yana matsayin ɗalibi ko malami ko bincike kuma a gun malamai ya koya to ya san ba haka ake Allah ya tsare mu babul qira'ati ala ghairi wudu'in babun da ke bayani akan kuma wanda suke ganin halascin yin karanta alqur'ani ba tare da alwala din ba an abil gharifi qala أتي علي رضي الله عنه بوضوء an kawo sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda ruwan alula famadmada wastanshaqa thalathan ya kurkura baki ya shaƙa ruwa ya tace so uku wa gasala wajhahu thalathan ya kuma wanke fuskarsa so uku wa gasala yadayhi wa zira'aihi thalathan thalathan ya kuma wato wanke hannayensa da tsintsiya hannunsa uku uku thumma masa bi ra'sihi sannan ya shafa ruwa a kansa thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa wato ya Allah kenan ko thumma qala sannan ya ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alula thumma qara'a shay'an min alqur'ani sannan ya karanta wani sashi na alqur'ani thumma qala sannan ya ce haza liman laisa bi junubin wannan karatun ɗan kaɗan to wanda bai da janaba zai yi wato wannan karatun ne mai yawa wanda ba janaba a jikin shi zai yi wa amma junubu wanda ke da janaba fala kar ya sake ya karanta wala ayatan ko aya ɗaya wato wanda yake da babban kai kenan shi yanzu sai da ya alula sannan ya karanta alkurani sai ce to haka ake so in kai alula karanta alkurani yanzu makanta alƙwani ka da alula mai janaba fa ya ce sam ko aya ɗaya to kaga saura guda ɗaya wanda yake tsakankani wanda bai da janaba ko bai da alula shine mai karamin hadasi ko to shine ya babi akan cewa karkashin haka tunda bai ambaci wannan ba ya nuna to za a iya karanta wani abu ko da babu wancan karin babban amin babu wancan tsarki din wani abdurrahman ibn yazida za mu samu wanda zai fito mana da wannan karara shi wannan asar abdurrahman ibn yazid ibn al-khattab kenan wannan abdurrahman ibn yazid ibn al-khattab ibn yazid wanda yake an haife shi dalibi ne ga ga sayyidina salman yake cewa qala kunna ma'a salmana mun karanta tare da salman fa kharaja faqada hajatuhu sai salmanu alfarisi kenan sai ya fita sai ya ji ban ɗaki sai ya dawo sun maja a sannan sai ya dawo faƙultu ya aba abdullah sai ni mai wannan rewa na ce gafarta malam lauta wadda ata ki mai jihar ka yi alola wato ka irin da sai na alɗincin yayi la'allana an nas'alaka an ayatin saboda muna zaune a nan a majalisin ka gafarta malam ta yi tambaya ta bujiro kan wata aya a tambayi fassara ko sababin sauka ko bayani akan wani fikihu ko bayani akan wani nasik wal mansukh ko makamancinsa da ya shafi wata aya cikin ayoyin alqur'ani kar ka zo karanta mana baka da alula gaba ta malam muna ganin gara kai alula in ji wani dalibi ke ne ya gaya mishi wannan ko qala sai ce inni lastu amassuhu ai ba taba qur'anin zan yi ba idan kun yi tambaya daga hada ta zan ba ku amsa qala yace innama la yamassuhu illa almutahharuna tabawa ne aka ce sai masu tsarki ba karanta ba kaji kuma na shi kyau abinda aka ayyana shine almasu wanda masu din kuma yana kasancewa wasila ne ilal qira'a amma laysa laziman laha ko mun fahimta misali in zan karanta qur'ani daga cikin mushafi lalle sai na taba shi zan karanta a bisa al'ada ko amma zan iya wata mu'amala da qur'ani ta kai ga taba shi kuma ban karanta shi ba kamar dauke shi daga wani zuwa wani waje kamar in dauka in saka mai da shi cikin jakarsa ko ka dauke shi daga kamar irin za a yi sallah din nan a zo za a yi sallah mutane sun yi karatun Qur'ani musamman ranar Juma'a dinga daukewa ana kawo wajen ajiye su kaga wannan mu'amalar ai daban take da karantawa to sai ya ce shi ana shi fiqhun daukace asalin abin da aka hana amma karantawa to babu laifi ko da ba ka da alula amma fa yanzu har yanzu ba mu gane duk sahabbai suna tafiya akan ba za a karanta ba in akwai babban hadasi wannan ita ce shine ijma'in malaman da wato shi ne wannan biyar da muke taimaita hadasi babba su ne wannan biyar ɗin haila nufasi janaba bayan gari da fitsari wanda duk waɗannan to sai ya tsarkaka daga gare su in fitsari ne sai ya yi fitsa ya yi tsarki ya yi alola ko a wajensu a wajen waɗannan ko ba dole sai ya alola ba idan janaba ce da haila da nufasi sai an yi wanka idan gayi ne shi ma sai an wanke shi to to an fita daga hadasi babba kenan idan an yi alola an fita daga ta hadasi karami ba alola ba ana nan a tsakankani ko to wannan tsakankanin shine shi wannan malamin cikin sahabbai Salman yake ganin babu komai a iya karantawa ba tare da tabawa ba in kuma tabawa ya kama to sai a dauko waccan magana ta Uthaymeen a taba da ha'il da wani abu tsakankanin ka da shi sai ya zama literally baka taba shi ba ina fata mun gane kamar yadda 'yan nefa suke taɓa wuta ko ba ta jan saboda sun saka hand glove a zama su taɓa ta bayi don da su taɓa ta da jikin su ya ga musu to haka wannan masu asa ha'il yake cewa saboda a ai innama la ya musu taɓawa aka hana faƙara alaina ma shi ina yace daga nan kuma ya karanta mana abin da muka tambaye shi an tambaye shi aya zai ja ya karanta ya fassara ya bayani har ya karanto wasu ayoyi da suke da alaka da ita to kaga dai mas'ala ce kamar da muke ƙara faɗa mas'ala ce khilafiya kuma kajin wannan cikin sahabbai ne shi ma ga ra'ayinsa wa an muhammad ibn sirina anna umar ibn al-khattab kana fi qaumin wa hum yaqra'una al-qur'an wata rana umar dan khattab ya kasance yana cikin wasu mutane suna karanta al-qur'ani fa dhahaba li hajatihi sai ya je ban ɗaki ya biya bukatarsa thumma raja'a sannan ya dawo wa huwa ya qara'ul qur'ana yana dawo sai kan shi ma yana tilawa fa qala lahu rajulun sai wani yace ya amiral mu'minin ranka ya dade sarkin mu'minai ataqra'ul qur'ana wa lasta ala wudu'in ashe kana karanta qur'ani ranka ya dade babu alula wato kamar yana mishi inkari kenan ko fa qala lahu umar sai umar yace man aftaka bi hadha a musailima umar yace kai ba baka wannan fatawar ko dai musailamatul kazzab dai baka wannan fatawa musailima ake cewa da larabci amma da zara ce musailama amma da larabci musaili ne musaili tasgiri ne na muslim sai a ce musailim to babu lifi ana iya ƙara ta'un ce musailimatu duka tasgiri ne daga muslim zaka ba a cewa musaila yadda mutane suke faɗa da Hausa musailama a'a musaili ne musaili da da wasali kasa sai dai wannan wannan riwayar tana da rauni saboda akwai inqita'i tsakanin Umar dan Khattab da Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin bai riski Umar ba tsakanin shi da Umar akwai akwai fa'i sosai duk da tabi'i ne cikin tabi'ai amma tsakanin shi da Umar akwai fa'i rashin riska din ka garewa irin haka babu shakka akwai inqita'i a cikin ta wannan riwaya tana cikin wadda ta Imam Malik Allah ya gafarta mishi eh gashi ma yace rijaluhu thiqat wabnu sirin lam yasma min umar mazajen shi amintattu ne amma muhammad dan sirin bai ji daga umar ba Allah ya kara umar yadda amma dai magana tana nan akan layi cewa shi wannan mai tambayar yana ‘yan fatawar cewa har sai an kau da ƙaramin hadafi shi kuma umar inda ya inganta sai maɗauka yana ‘yan fatawar cewa ba dole sai an kau da ƙaramin hadafi ba kowanne yana da masu irin ra'ayinsa a cikin magabata na fata mun gani babu manta babu ta'allumin qur'ani walla amali bihi babin da ke bayani akan sharafin da ke cikin koyon alqur'ani da kuma aiki da qur'anin haka suke tafiya kafada da kafada koyon alqur'ani da yin aiki da abin da ke cikin shi na shari'a na shari'a na karantarwa na na dubba na wajibobi na tauhidi na aƙida na mu'amalat duk abin da ƙwar'ani ya karantar an ata'in an abi abdurrahman qala haddathana man kana yuqri'una abu abdurrahman as-sulami kenan wannan in ba ku tuna a bayan mun yi magana sa ɗaya daga cikin manyan makaranta alqur'ani wanda ya ce tunda ya ji annabi ya ce an arwato musu annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yace saboda haka ya bar komai ya zauna a masallacin garinsu a ƙasar kufa sai dai shekara arba'in dindi ba shi da aikin banda kanka da mutane ƙwa'ani da haddatar da su ya da mutane ɗaruruwan dubbai alƙur'ani kullum aikin shi kenan wane ya zo ya koya ya sauka ya tafi wane masu zo su koya har rayuwar shi ta ƙare shekarar shi arba'in aikin da yake shekara arba'in kama a ce ma irin irin batun daga irin 1990 nawa kenan yanzu 1995 kenan za a ce ko kamar daga kamar daga 85 zuwa zuwa yau da muke magana tun zamanin bahar na farko kenan ko wato duk kwarmin da ake a Najeriya na ce kai kana zaune baka da aiki sai ka tana kwani mala ba karamin ladan zaka kwasa ba kuma baka baka baka fasa ba baka baka dena ba kuma kai dace a ce dan Allah kake ana kaga mutum ya riga ya gama shan kwana a harkar lada to yace tun da yaji wannan hadisin sai zauna ya ta aiki da wannan hadisin Allah ya kara masa rama Allah ya gafarta mai shi sa kullum muna yi wa kanmu nasiha cewa malaman kadar alkur'ani su gane cewa suna kan aiki babba mai daraja to su riko da shi da wannan daraja ta shi kuma su nemi su a wurin Allah sannan kuma su san kullum su san cewa fa ma atahumullahu khairun mimma ata ghairahum abinda Allah ya ba su ya fi daraja akan abinda Allah ya ba wa su kasan saboda zamani da ya juya za ga mutum makaranci alkur'ani kuma da ci amma yana jin na ƙasa yana jin cewa shi ba kowa ba yanayin rayuwa ta sa ya anshi wannan duniyan wannan inferiority complex ya anshi shi saboda shi bai digiri ba ko bai turanci ba ko bai samu irin abun duniya da wasu suka samu ba gashi Allah ya baka abu mafi daraja zancen shi ya sa kai ka haɗe ya shiga zuciyarka sannan kuma ya baka dama kana koya ma wasu abinda aka kawo annabi fa kenan gaba daya kai ma Allah ya baka dama ka iya shi kuma hawo suna koya a gurinka ai ka gama samun daraja a wannan rayuwa haka sai ka karka karka damu da abin da wasu ka samu na dattin duniya da da abin rudin cikin ta in har Allah ya kawo maka ka samu to wannan riba kafa ne ba wannan ne ma abin neman ka ba ka dauka kai abin da ke hannunka yafi wannan daraja in kuma baka samu ba dama tafarkin ba na samun bane asali tafarkin da ka ɗauka dama ba na samun wannan abu bane amma na samun abin da ya fi shi ne a wurin Allah ranar alkiyama ku ne ahalullahi ku ne khasatuhu ku ne ma'a safaratul kiramil safaratul kiramil barara yan saƙon Allah da ke zuwa su kawo Qur'ani kai tare da su zaka tunda kai ma kana da abin da suke da shi wanda wanda suke rako mala'ika jibril da kawo alqur'ani cikin mala'iku idan an je lahira kai a cikin su kake su ne as-safaratul kiram albarara a cikin wannan mala'iku ake saka ma da takurani masanan shi ku ne za a ce muku iqra wartaqi fa inna muqamaka inda akhir suratin aw ayatin taqra'uha karanta kana kana hawa kana kanta iskeleton lahira yana sama da kai su ne da aka ce za a zo da iyayensu ma sai an sa musu kambi na daraja a ranar alkiyama wannan fa wanda suka yi dan Allah ake magana fa don haka a yi don Allah ko mu ce wani kowa da dare yake ba kowa shi sun zuce shi amma dai bari ka gyara zuciyarka so Abu Abdurrahman As-Sulami da ya ji wannan labarin sai ya zauna ya ta wannan aikin kaga duk wanda ya kama wannan aikin ya kama aiki mai daraja aikin karanta da yan islamiyya ko matan aure ko mutanen anguwa a masallaci ne ko a wani gida ko a wani hafiz ko a wata tsangaya ko a wani ƙauye musamman ka je ƙauye inda babu masu karantarwa ba nan da ake ta rigima masu karantarwa masu yawa kullum makarantu suna ta darewa wannan ya kwashi ɗalibai na wannan ya kwashi ɗalibai can dole ya ga ɗan iya izu arba'in malamin bai bashi salari ba ce to ai ana karɓan kuɗin wata ko shi ma kawai sai kwashi wasu yara su arba'in kawai sai ya yi can da su ya je ya samu wani zaure da wani garejin mota shi ma ya zuba su ce sunan nan ajin shuba sunan nan ajin susi kawai ci gaba da harkar shi duk ba ka suke yi ba a gwanda babu alamar babu alamar abin da a cikin ikhlasi babu alamar ikhlasi sai dai Allah ya kyauta to yace haddasana man kana yuqri'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam malamanmu da suke karantar da mu cikin sahabbai sun ba mu labari annahum kanu yaqtari'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashar ayati sukan zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu aya goma fala ya'khuduna fil ashar al ukhra ba za su tsallaka aya goma ta gaba ba hatta ya'lamu ma fi hadhihi sai sun san abin da ke cikin waɗannan ayoyin guda goma min al ilmi sai an koya musu ilmin su walla amali kuma sai sai aiki da shi وقالوا سكتي فعلمنا فعلمنا العلم والعمل ذاك ما كوي علمي تاره da aiki an zo an karanta ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da an je aya biyar ko goma to za a tsaya ayi duk bayanin da ya shafe ta ayi bayani akan abin da ke cikin ta na ilimi da aikin da aka ce ayi sannan kowa ya je fara aikin sannan sai a ci gaba ba wai kawai da mu irin yadda an kosa kai akai karshe a ce a ce ai ma an sauka a shekara ɗaya ko wata shida shi kenan ya rage ma kuma yanzu da alama saukar da yayi ma za a dinga yi kawai a ce an sauka da yayi shi kenan ai walima to yadda mutane suka zato na yan da sana suna suna suna kallon yadda yaro su kiro yayi ko da zai zai zo ka kai a ce ai ka iya kai ne ana sama shi a kunna ko zaka ji kana karanta ba shi kenan ba za su kirkiro shi tunda mutane abin da suke nema kawai kenan wai a ce a ware wata shekara ɗaya kawai yaro ya koyi alkur'ani da ya gama shi kenan ya rubuta alkur'ani ya kuma ya cigaba suka shi ta duniya haka ba ake mayar yanzu a nan nan ƙauyukan nan namu Zariya, kano kaduna akwai da ake biya har miliyan biyu miliyan uku tunda masu kuɗi suna sun jarabtu da abu za su biya su dai kawai a ce yaran sun sauka idan kai ka san qur'ani ka iya kana zuwa da babban sharan zaka je kawai ba abin da ya sani illa kan izun kawai ya san dai tilkar rusulu amanar rasulu ilayhi radu ilmu sa'a kan shafuka kawai zai dinga kawo maka iya inda ya iya kenan da sunan surori amma asalin karatu zubin ta bai iya shi ba dan qur'ani ba da za a dinga mishi irin wannan irin wannan dawakin zagiyar amma kaga saboda mutane ba su san gaskiya wannan yaudara ita suke so ita yake musu sai a ci gaba da yaudarar su tunda haka suke so sai a ci gaba da packaging ana siyan musu a haka shikenan Allah ya kyauta amma dai lahira sai da ya warware in kana faɗa wannan magana sai a ga wai kamar wai irin wani old school ne kai baka fahimci ka abu ba mu ko muna tuna wahalar da muka sha ne da har yanzu Qur'anin ana a tara a tara shi har yanzu zaka zo kan tono je ka jira nema inda maka baka isa ba to kawai sai a ce ga wani yaro kawai ya sha fari dare a tsaka ai ba hasada bace amma kai ka san abun akwai wahala kuma ka san wani yaron da sha wahala da ka sha ba to balantana kuma yaron da suke hadda irin wannan ta ciskadi wanda sai da ya kwarkwata ya ci gajala ya ci bugu wani kolo babba almajiri ya kwace mai abincin mara sannan fa yayi qur'ani ko sai ya ce mishi ga wasu yara na suna kwana a cikin a cikin masallaci ko bayan wata shida wai sun iya gaskiya ba su iya ba sun dai sama sama yana da gaba zaka neme su karasa suna yana cikin duniya alarmumi to ka taba ganin wani a cikin su ya ci musabaka a ce wannan irin yan wata shida ne sun ci musabaka ba su iya ci musabaka ba dole sai wanda aka mai girka da qur'anin nan sanar da yau nan wannan jidalin almuhim ba wai yawan hadda ake nema kawai ba ana so duk abin da ka iya ka san ma'anarsa ka san ma'anarsa kuma ka yi aiki da shi idan ya zama izu biyar kawai ka iya a rayuwarka amma ka san ma'anar abin da kake karantawa kuma gwargwadon hali kana kokari kana aiki da abin da ke cikin shi wannan ka tsira a gurin Allah amma ce kayan Qur'ani gaba ɗaya ka dace shi duka ka san ma'ana ba ko baka aiki da shi gabaki daya to wannan ba salo ne mai kyau ba Allah ya jika mala albani na Allah ya gafarta mishi mala albani daga cikin abin da ya so ya kawo canji a cikin wannan tsarin katar alquran shi sa shi har ya mutu yana kaddara alqur'ani ya ci fuskar ba da muhimmanci akan sanin ma'ana da tatbikin hukunce hukuncensa kuma har yanzu falsafar darul hadis kenan sawan albani science sawan a karatun da ake na ajin malai hayola wanda wanda dan uwa malam dr bahari yake kun ga duk abin da aka karanta sai an fassara sai an yi sharhi gwargwadon hali ba wai kai ba a yi ta tafiya ne a yi ta zuku zuku zuku da ake cewa har mutum ya kai karshe bai san me yake karantawa sannan tunda bai san me yake karanta ba da yi aiki da abin da ya karanta ana so ne qur'ani kana karanta shi zuciya kana ƙara laushi imanin ka na ƙara inganci tauhidin ka na ƙara tabbatuwa sannan abubuwan da yake karantarwa na na dubba na amana da gaskiya da biyayya iyaye da tsayi da sallah da sadaka da fitar da zakka duk kana kwatanta aiki da su abin da yake hanawa na ƙarya da saɓon Allah da wasa da ibada da cin mutuncin bayin Allah duk kana bari abin da ake so kenan shine da gaske kana aiki da alkur'ani zama mu kiyaye wannan ka'ida ce muhimmiya game da sha'anin alkur'ani shine ya zama da cewa duk abin da kake karantawa to kana cikin aiki da shi gadan-gadan wannan shine zaka samu tsira kuma kai ne cikin ahlul qur'an kai ne cikin waɗanda za su mori duk waɗancan abubuwan da aka ce ana mora idan idan an je lahira da haka masu kantar alkur'ani wajibi su ɗauki salon canza wato method ɗinsu na karantar da alkur'ani kar ya zama cewa makarantar ka makarantar karatu ne kawai zalla doron baki babu fassara babu ma'ana babu kuma koya mutane ta tsidikin aikin a aikace Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah ya samu gama lafiya za mu dakata nan insha Allah sai Allah ya kuma darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh